أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أمرك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم وفي عاد akwai ayatun abubuwan mamaki na Allah na ikonsa a cikin sha'anin adawa waɗanda Allah ya aika musu da annabi Hudu alaihi salam lokacin da suka kafircewa manzonsu annabi Hudu suka yi masa baƙaƙen maganganu ya Hudu ma ji ta na bayyana wa ma na da bitariki alihatina an ƙaunik wa ma na da laka bi muminin إن نقول إلا اعتريك بعض آليتنا بسوء قال إن أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دوني فكيدوني جميعا ثم لا تنذروني في الله يأيك مد الريح الأكيمة wato iska bakarara wanda ba ta da alheri a cikinta ma ta zarumi shi'in a tattalaihi illa jaladu karrami wannan iska duk abin da ta biyo kansa sai ta ragargaza shi ta lalata shi ta mai da shi kaman abin da ya ya ya ya ya lalace ranmu abu ya lalace kenan ya ya ya rugurguje sai ta mai da abun karrame mi kaman abin da ya rugurguje ya lalace وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين akwai ayatun abubuwan mamaki na ikon Allah fi samuda a cikin shanin samudawa mutanen da Allah ya aiko musu da annabi salihu iz qila lahum tamattu hatta hin lokacin da suka saba wa annabinsu annabi salihu suka karyata shi yadda mutanen makka suke maka haka idan su ma haka suka yi sai aka ce musu to tamatta'u hatta hin tamatta'u fi dayrikum salasata ayyam zalika wa'dun ghayr makzub falamma jaa amruna najjayna salihan wallazina amanu ma'ahu bi rahmatin minna wa min khizy yawma id inna rabbaka huwal qawiyyul aziz sannan Allah ya aiko musu da halaka annabi salihu ya dawo ya ce ina raƙumi suka yi ma ce ina mura ka hali ba musan inda raƙumin ka yake ba ina ɗan aka ce ɗan ya shiga cikin dutse ya ɓata amma ya ihu sau uku kamun ya shiga dutse ya ɓata to ta matta ufi dai kuma salasa ta ayya kenan ɗan raƙumi ya ba ku notis za ku rayu kwana uku yau laraba ko to gobe gobe biskokinku za su yi yalo za su zama yalo jibi biskokinku za su juye su ja gataran alamis biskokinku ran laraba ne abu suka yi haka da na misali ya ce musu ran alamis biskokinsu za su yi yalo sannan ran juma biskokinsu za su yi jawur sannan da ƙarshe kwana na uku fiskokinsu za su yi baƙi haka ko aka yi fiskokinsu suka yi yalo-yalo washe gari suka yi jawur washe gari suka yi baƙi ƙirin washe gari asabar yi sai aka yi musu ihu sai suka halaka فأتوا عن أمر ربهم وأخذتهم السائقة وهم ينظرون فأتوا سكي جرمان كي سكي تشيشي سكي أغاوى suka yi karban amri rabbin al'amarin ubangijinsu a hannun annabi salihu fata wani min rabbin fa aka zata mustaigatu nan da na ranar asabar sai tsawa ta kama su wahum yanzuruna suna ganin abubuwan duk da aka faɗa musu za su afku suna ganin abubuwan sun afku fiskokinsu sun zama yalo washe gari sun ja washe gari sun yi baki washe gari sai ihu sai mutuwa فما استقاموا من قيام وما كانوا منتصرين ran asabar din sai mutu sai tsawa ta zo musu sai suka mutu kuma tsada'u min qiyam ba su iya tashi ba balle su iya gudu ba su iya tashi ba ma balle su iya gudu wa ma kanu muntasirina ba su taimakawa kansu ba ma balle wani ya taimake su وقوم نوح من قبل innahum kanu qauman fasiqin ha kuma ya isa ayoyi abun lura abun izina ga kafirai masu ƙaryata annabawa ya ishe su kissan annabi nuhu haka mutane annabi nuhu min qablu kamun adawa da samudawa an yi mutanen annabi nuhu innahu su mutanen annabi kanu sun zama kawan mutane fasiqina wanda ba sa bin hanyar Allah ba sa bin hanyar Allah annabi Nuhu ya yi musu wa'azi shekara dubu ba hamsin yana yi musu wa'azi su bubbuge shi ya sume jefar da shi a daji Allah ya dawo masa da ransa har shekara dubu ba hamsin din nan fa aka zama tufanu wa hum zalimun nan da dan sai ruwan tufani ya kama su aka halakar da su gaba daya to mutanen makka ku mai da hankali kun ji abubuwan da ke samun kafirai da suke kafircewa annabawa ko to in ba ku daina kafir kafircewa annabi muhammadu ma kuma na ku zai same ku ko a badar ko ranar mutuwar ku والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسئون والسماء kuma ya ishe ku ku lura da ikon mai iko wanda ya halicci sama banainaha mun halicci sama bi aidin da ikon mu wa inna la musiuna mun yalwata sama din mun yalwata ta ko mun yalwata tsakanin kowace sama da kowace sama
والأرض فرشناها
wadda mazanna wa ni'mal mahidun yadda muka yi sama muka yalwata ta ko muka yalwata tsakaninta da yar uwata kowace sama tsakaninta da yar uwata walar da madadnaha hak walar da farajna farashnaha wa ni'mal mahidun haka ko muka shimfida muku wannan ƙasa ta zama zalulan mai mai mai mai tana nan ta zo forarriya gare ku ku taka ta yadda kuke so ku sassare ta yadda kuke so ku ta torun ta yadda kuke so a ciki kuke samun abincin ku da abincin dabbobin ku walar da farashnaha wa ni'mal mahiduna ma dalla da mu masu shimfiɗa ƙasa
wa min kulli shay'in khalaqnahu
ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون يا إشيكو دي آية أتين كون أبو نايش قدابيو مشد نمجي سما دكسا duhu da haske alheri da sharri kafirci da musulunci kowane abu dai na yi shi biyu biyu wa min kulli shay'in kharajna zawjaini ya la'allakum tadhakkaruna ko kuwa wa'azantu cikin duk abubuwan da aka karanta irin tun daga fiyar da ayatul lil muqinin wa fi anfusikum wa fala tubsirun wa fi samai rizqun wa tu'adun har kawo nan ya ishi kowa aya ya san Allah mai iko ne kuma ya san kafircewa annabawa bala'i ne duk mai yin sai gamu da bala'i kamar yadda mutan farko su gamu da shi
فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ fafirru ilallahi ni lakum minhu nadhirun mubin ku yi gudu ku tafi wajen Allah ni dai in ji annabi sallallahu alaihi wasallam nadhirun mai gargadi ne mubinun mai yin bayanin mai yin bayani in yi gargadi in yi bayani in yi bishara in yi bayani aiki na kenan amma in kuna son tsira ku gudu ku je wajen Allah ma'anan gudu a je wajen Allah a gudu a je a karɓi maganan annabin Allah maganar da ya aiko a wannan zamani idan zamanin annabi Nuhu ne a gudu a je wajen annabi Nuhu in ana so a tsira in zamanin annabi Hudu ne a je wajen annabi Hudu in zamanin annabi Salihu ne a je wajen annabi Salihu in zamanin annabi Ludu ne a je wajen annabi Ludu in zamanin Ibrahim ne annabi Musa annabi Isa haka zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yana cewa ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغبا كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت وقد وقع أجره على الله lokacin da annabi ya fita daga makka ya koma madina allah yana kiran mutane kowa ya gudu ya je wajen allah wajen annabi a lokacin ko annabi yana madina allah kuma yana ko ina amma ta gudu a tafi wajen allah da annabi ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله zuwa ga Allah da manzansa ha kuma masu gudu almajirai su gudu wajen malamai gaddawa su gudu wajen mahaddata muridai su gudu wajen shehunai kowane ne ya gudu ya je wajen inda zai ji maganan Allah inda za a koya masa hanyar Allah inni lakum minhu nadhirun mubin ni mai gargadi ne mai yin bayani mai bishara ne mai yin bayani ma'anan gargadi a faɗa mutane labari mai ban tsoro wanda wasu gaishe ba amma zai zo ya same su ma'anan bishara a faɗa mutane labari mai daɗi wanda wasu gaishe amma zai zo zai same su a ba su labari shine albishir gargadi kuma shine gargadi
ولا ولا تجعلوا تجعلوا مع الله إلها إني لكم منه نذير مبين مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين wannan gargadi da wannan wa'azi da ake yi duka don dai kada mutane su bar Allah su kama wani abu su mai da shi Allahnsu kada ku yadda fala taj'alu ma Allah ilahan akhar kar ku hada wa Allah wani abun bautawa daban kada ku yi haka in kun yi haka kun ji abin da ya samu mutan da zai same ku ولا تسألوا ما لا إله آخر إني لكم منه نذير مبين إني ني نذير مي غرغديني لكم غريكم مبين ميم بياني ميم بياني منه دغا هدا والله وني دنا كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون يا رسول الله كاجدي yadda zamani yake tafi na kissanta maka tun daga zamanin annabi Nuhu da annabi Hudu da annabi Salihu da annabi Ludu da annabi Ibrahim annabi Musa annabi Isa har na kawo maka wannan zamani naka haka abin yake ma'atan ladina min qawli min rasulin ko waɗanne in dai manzo ya zo musu daga Allah illa qalu sahirun aw majnunun ko ko wanne ne idan manzon ya zo sai ce sahirun mai sihiri ne aw majnunun ko ko mai hauka ne kullum haka ake faɗa wa manzanni sahirun mai sihiri aw majnunun ko mai hauka an ce abu hanifa duk yadda kai shi ba a faɗa da shi duk yadda kai shi ba a faɗa da shi shi abu hanifa sai wani tela yake ni ko sai na yi faɗa da shi to sai abu hanifa ya bashi ɗinki da ya bashi ɗinki sai ya je ɗinku masa ƙatuwar taguwa hannun hagu ya yi shi ƙato hannun dama kuma ya yi shi matsatse ga hannun hagun kato hannun hagun kuma matsatse da ya kawo ya daga kai amma wannan mai dinki da hikima yake ya san ina rubutu sai ya sa mini hannun damu matsatse don kar ya rika bashi da tawada ya san ina kunsa littattafai ya san ina kunsa littattafai sai ya sa mini hannun hagun kuma da faɗi wannan wannan da hikima yake wa dinkin nan sai madinki ya yi fushi kai an ce duk abin da aka yi maka ba a faɗa da kai kai mahaukaci ne ya ci kai Allah sarki ka hau da ni makamin da wane ni ai annabawa ne ake ce musu mahaukata ba irin mu ba ai annabawa ne ake ce musu mahaukata ba irin mu ba kaga Allah ya ce duk lokacin da ya aiko manzo sai an jefe shi da maganar mai sihiri ne mai hauka ne tawasau bi bal hum qaumun da'ud kamar dai sun yi wa juna wasiya ne ko waɗanne mutane in manzon su ya zo ku gaya musu mai sirri mahaukaci kamar sun wa juna wasiya ne mutan farko din da mutan ƙarshe din a tawasau bi shin sun yi wa juna wasiya ne da haka duk lokacin da Allah ya aiko manzo ku ce masa mai sihiri mahaukaci bal ba haka bane ko su dai mutane kaumun mutane ɗaguna masu ƙin gaskiya masu ƙetare gaskiya zuwa ƙarya. وتولى عنهم ما تملون وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وتولى عنهم يا رسول الله كربو da kafiran makka ka ba su baya ka juya musu baya kuma an ta yi malumin in kai haka ma ba za a zarge ka ba don ka riga ka isar da aikan Allah. Wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin amma duk da haka kai ta wa'azi da ya Rasulullahi da nace ka juya musu baya din nan ba na ce ka rabu da su gaba ɗaya bane duk da haka riga bin su kana wa'azi fa inna zikra domin wa'azi tanfa'ul mu'minina yana amfanar da masu kyakkyawar zuciya masu kabiliyar imani wato wajibi ne malamai su dinga wazi kullum in an yi wa mutum dubu wazi mutum ɗari za su amfana to lalle a yi wazi ɗin nawa mutum dubu in ku an yi mutum ɗari wazi mutum goma za su amfana to a yi mutum ɗari ɗin nan don mutum goma su amfana in an wa mutum goma wa'azi mutum ɗaya zai amfana to kar a bar wa'azin da ai ta yi dai za har don mutum ɗaya din nan ya samu a cikin mutum goma fa inna zikri tanfa'u mu'mini amma khalaqtu jinna wal insa illa liya'buduni ubangiji yace ban halicci mutane da aljannu ba sai don su bauta mini wannan malamai suna kiransa bisadul hikima shi alqur'ani yana magana da bisadul hikima yana magana da bisadul mashi'a mashi'a wato bisadul hikima shine irin wannan Allah ce bai halicci mutane da aljannu ba don komai don su don sai dai don su bauta masa to ne muka ga yawancin mutanen ba su bauta masa ba kaga wannan bisadul hikima kenan amma bisadul mashiya wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk walidhalika khalaqahum ubangiji yana faɗi a cikin wata sura suratu hudin yana cewa ولا يزالون مختلفين ولو شاء ربك لجعل الناس ummatan wahida da Allah ya ga dama da ya halicci mutane da ya sa su al'umma guda ɗaya musulma ba kafiri cikinta da ya ga dama kuma ya halicce da kafira al'ummar ba musulmi a cikinta ko ya yi su musulmi gaba ɗaya ba kafiri a ciki ko ya musu kafirai ba musulmi a ciki da ya ga dama da haka ya yi walau sha rabbuka da jalan nasu ummatan wahida wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk ba za su gushe ba su mutane suna saɓani da juna tsakanin jama'ar musulmi da jama'ar kafirai saɓani tsakanin jama'ar musulmi da junansu ma saɓani tsakanin jama'ar kafirai da junansu ma saɓani walidhalika khalaqahum ai saboda haka Allah ya halicce su kaga nan ya ce a can bisadul hikima ya ce ya halicce su ne don su bauta masa nan kuma ce ya halicce su ne don su yi ta zabawa da juna in ba su saba da juna ba ba za a samu amfani ba idan akwai namiji ne kawai ba mace to ba za a samu amfani ba in akwai ƙarya ne ba gaskiya ba za a samu amfani ba in akwai dare ne ba rana ba za a samu amfani ba kowanne sai aka an haɗa shi da kishiyarsa ake samun amfani haka Allah ya yi walidhalika khalaqahum saboda haka ne Allah ya halicci mutane to wannan shine bisadu bisadul hikima wannan kuma shine bisadul mashi'a in an ce jaza'an bima kanu ya'maluna idan mutum ya shiga aljanna ce sakamakon aikinsa ne idan mutum ya shiga wuta ce sakamakon aikinsa ne wannan duka bisadul hikima ne amma bisadul mashi'a wa ma tasha'una illa an yasha Allah mutum bai da wani nufi illa an yasha Allah sai abin da Allah ya nufa shi zai faru yadda haka mutanen nan suke ciki wani kafiri wani musulmi wani mugu wani mutumin kirki wani fari wani baki haka Allah ya ga dama ba yadda za a ya saba wato bisadul hikima kenan amma bisadul mashi'a ba canji ba zai canja ba ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imuni idan mutane sun yi bayinsu wato gwamnati ta yi jama'anta sai ta kasa ko mutum ya yi bayinsa sai ya kasa su kashi uku haka mutanen gwamnatin ma suke kashi ɗaya wato zai tsaya ne kawai ya zura wa gwamnatin ido mai take so a yi yanzu nan za a yi mai take so a bari yanzu nan za a bari su ne force kashi ɗaya kuma masu nema mata kuɗi ne duk wanda zai ba da rasid ya karbi kuɗi ya ajiye wa gwamnati to mai nema wa gwamnati kuɗi ne kashi ɗaya kuma masu nema wa gwamnatin abinci ne don gwamnati ba ta yi sai da kuɗi ba ta yi sai da abinci su kuma abinci za su nema wa gwamnati da jama'a ta to kashi ukun nan masu masu tsayawa me gwamnati take so a yi shi za a yi me take so a bari shi za a bari ko kenan wannan kuma masu nema wa gwamnati kuɗi ko ta ko ta kowace hanya nema wa gwamnati kuɗi ba ta yi sai da kuɗi wannan kwa nema gwamnati da jama'a ta abinci ba ta yi ce da abinci to Allah ya ce to shi da ya bayin sa ba ya yi su don su nema masa arziki ba ne kamar gwamnatocin duniya ba ya yi su don su nema masa abinci ba ne kamar gwamnatocin duniya a ya yi su ne don su tsare abin da yake a yi a yi abin da yake a bari a bari kamar force din na a wajen gwamnati masu cewa obey before complain to haka Allah ya kasa bayansa kuma ma uridu minhum min rizqin bana neman su kawo min dukiya su bayina kuma uridu an yuqimuni bana neman bayina su ciyar da ni ko su ciyar da bayina ni ne nake ciyar da kowa da kowa Inna Allah inna Allah huwa ar-razzaq dhul quwwati al-matin inna Allah sani Allah huwa shine ar-razzaqu mai ciyar da komai da komai kowa da kowa wa ma min dabbatin illa ala Allah rizquha wa ya'lamu mustaqarra mustawdaha kullun fi kitabin mubin Allah ne mai arzuta da kowa da kowa komai da komai duk abin da zai ci abinci Allah ne yake bashi abinci ko giwa ko ko ko ko ko karamar halitta komai kankantar ta abin Allah ne yake bata abinci وما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعموني إن الله سني الله هو شين الرزاق ما يشيروا ذو القوة من قرفي المتين قرفي من قاري واندبايا بكاتا في أنت مكامسا ƙarfin ɗan adam yana bukatan a taimaka masa da iskar da zai shaƙa yana bukatan ruwan da zai sha yana bukatan nono da zai bi duk jikinsa yana bukatan abinci da zai karfafa jikinsa yana bukatan nama da zai ji daɗinsa duk wannan bukatun zatin jikin ɗan adam ne amma Allah shi ƙarfinsa baya bukatan komai shi ƙarfinsa ya ishe shi bai da bukata na komai subhanahu wa ta'ala ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yutimuni inna Allahu huwa razzaqu dhul quwwati al-matin mai ƙarfi ƙarfi mai ƙarfi mai ƙwari wanda baya bukatan taimakawa فإن للذين ظلموا ذنوبهم مثل ذنوب أصحابهم فلا يدعون وإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون وإن للذين ظلموا وأن الظالمين كافرا مكة سما سنا درانا تاسك بنتشيا wato zanub shine jan ruwan guga wannan ya ja wannan ya ja wannan ya ja wannan kamar yadda mutane annabi Nuhu suka ja gugarsu mutane annabi nuhu annabi hudu suka ja gogansu na annabi sari na annabi hudu kowane na kafirai su ma ranar jan gogansu na jiransu in, in ta zo za su ja ko a badar ko fato makkata ko ranar ajalinsu zanuban misla zanubi ya sabi su ma suna da ranar jan gogansu wato ranar saukar azaba a kansu misla zanubi ya sabi kamar yadda jan goga na sauran kafiran da aka lissafa فلا استعجلوني كركر غغوتر دني na ce mace hadal wadu in kuntum sadiina mace hadal wadu in kuntum sadiina ai kun ce in mun kafirce muku za a saukar da azaba in mutu ma za za a tashi to yaushe ne za a yi yaushe ne za a yi a'a karku gaggautar da ni ranar tana zuwa in lokacin yayi za ku gani وويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون da farko an ce wayannan azzalumai alhali an bayyana sunansu da zalunci ne don a faɗi su ba ce su ba sai aka ce azzalumai fa inna lillazina zalamu ba ce fa inna lahum ba zanuba min da zanubi ya sami fa la sajin fa wailun kalmar azaba ta tabbata lillazina kafaru ga waɗannan kafirai na makka da dukkan ma kafirai min yawmihim alladhi yu'aduna daga wannan ranar da aka yi musu alkawari ranar tashin kiyama ranar da kowane mai aikin sabo zai ga sakamakon sabonsa ko kafircinsa ranar da mai aikata alheri zai ga sakamakon aikin alherinsa alladhi yu'aduna wanda aka yi musu alkawari بسم بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مسكور الله الرحمن الرحيم والطور wannan sura annabi sallallahu alaihi wasallam yana makka aka saukar masa da ita tana farawa da haka waturi wa kitabin masur Allah yace ya rantse da dutsen da annabi Musa yayi magana da Allah a kansa duri sina waturi wa kitabin masur Allah yace yayi rantsuwa da littafin da ya ba annabi Muhammadu alqur'ani kenan littafi rubutacce ko kuma rauhul mahfuz fi rattin manshur Allah ya rantse da wannan littafi wanda aka rubuta shi fi raƙin a cikin takarda wato takarda wancan lokaci fatar barewa ake jemewa to a jikinta za a riƙa yin rubutu ita ce fi raƙin manshurin inda aka yi rubutun aka bayyana
والبيت المعروف
والبيت المعمور الله يا رزق ده بيت المعمور بيت المعمور shine ɗakin Allah wanda yake sama sama da sama ta bakwai domin daren Isra'i da Miraji da annabi ya wuce sama ta ɗaya da sama ta biyu da sama ta uku da sama ta hudu da sama ta biyar da sama ta shida da sama ta bakwai inda ya samu annabi Ibrahim kenan to anan ne ya samu baitul ma'mur din wani ɗaki ne yana daidai da kaba wato koyaushe mala'ika dubu saba'in suke shiga ɗakin su yi ibada ba za su sake komawa ba don yawan mala'iku baitul ma'mur kenan Allah ya yi rantsuwa da wannan ɗaki wal baitul ma'mur wanda yake mala'iku suke raya shi da ibada
والسقف المرفوع wasaqfil marfu Allah ce ya rantse da sama din nan wanda kuke ganin daga ta nan a rufi a sama wanda aka ɗaukaka ta saman mutane والبحر المسجور
wa wal baharil masjur Allah ya rantse da kogin da ake konawa wato kogin da ake konawa shine kogin fetur wato ruwan fetur kogi ne amma shi kona shi ake yi ba kashe wuta ake yi da shi ba da shi ake hura wuta inna azaba rabbika lawaqi menene amsan wannan rantsuwa duka amsarta kafirai suna musun tashin kiyama suna musun za a yi musu azaba ko wallahi azabar Allah tana zuwa za ta afkuwa kan kafirai malahu min dafi ba wanda yake da iko ya iji azabar ranan da in ranan ta in ta zo kuma ba wanda yake an daga ranar sai wata sai wata rana ba za a ɗaga ranar ba a ranar ta in ta zo ko ba wanda zai ije wa kafirai wannan azaba in ta zo yau mata muru sama'u mawra yaushe ne ne azaba za ta afkuwa kan kafirai ranan da sama'u ta muru ranan da sama za ta yi ta jujjuyawa ya mutu baddar dardu haira dardi wasu samawat mauran juyawa وتسير الجبال سيرا يوم يوم تسير الجبال ranan da za a ga duwatsu suna tafiya kamar gizagizai kamar tafiyan gizagizai wailun yawma idhil lil mukazzibin wannan rana kam in ta zo wannan ranar wailun kalmar azaba ta tabbata yawma izin a wannan rana lil mukazzibina ga masu ƙaryata tashin kiyama masu ƙaryata annabawa allazina hum fi khawdin yal'abun allazina su waɗannan wanda fi khawdin yal'abuna suna kutsawa a cikin maganganun wasa maganganun gaskiya suna dariya abinda duk annabawa suka faɗa musu sai su mai da shi dariya suna kutsawa cikin maganganun banza yawma yad'una ila nari jahannama da'a hadhihi an-nar allati kuntum biha tukazzibun yau wannan rana ranar da za a angiza kafirai a cikin wuta angizawa yawon da auna ila ne jahannama da'a ranar da za a an giza su kafirin ila ne jahannama zuwa ga wutan jahannama da'an an gizawa هذه النار التي كنتم بها تكذبون an giza su a cikin wutar sai ake musu hazihi wannan fa ita ce annarun lati kuntum biha tukazzibun ita ce hudar da kuke cewa ƙarya ce gashi ƙaryar ne wannan ma sihirin ne kuna kiran wa'azin annabawa sihiri ko hauka wannan ma sihirin ne afazirun haza amantum la tubsirun da kuna cewa su kira tafsaruna ai an mana sihiri ne an mana rufa ido ne to wannan ma sihirin ne ko ko rufa idon ne ba kwa gani wutar gashi kun shiga ciki ita ma sihirin ce ko rufa idon ne aman tum la tumsirun اصلوها فاصبروا او لا تصبروا سواء عليكم انما تجزون ما كنتم تعملون sai Allah ya ce ku shiga ciki ku konu ku shiga ku kuna ciki fasbiru aw la tasbiru ko ku yi hakuri ko kar ku yi hakuri ku shiga ciki ku ta kuna ku ta konewa a su lokacin da manzanni suka yi wa kafirai wa'azi sun ce sawa'un alaina aw anta am lam takun min alwa'izi duk ɗaya ne ko kai wa'azi ko kar kai wa'azi mu ba za mu canje matsayin mu ba ba za mu canje matsayin mu ba to shi kenan in Allah ya kai su ya nuna musu wuta ya ku shiga cikin wuta ku ɗanɗan ya zaba ko ku yi haƙuri ko kar ku yi haƙuri daidai ne wannan akan wancan kenan fasbiru aw la tasbiru sawa'un alaikum daidai ne ko ku yi haƙuri ko kar ku yi haƙuri inda ma su zauna ma kuntum ta'malun wato abin da kuka aikata a duniya iyaka shi aka saka muku a nan lahira wa qala ash-shaytanu lamma qudiya al-amru inna allaha wa'adakum wa'ada al-haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما لم يدرككم وأنتم مدركي إني كفرت ما أشركتموني من قبل ودقا نام سيسي تزمع أشكي موتا سيسي سيوجونا وسيا mu yi shiru mu yi haƙuri mu yi shiru mu yi haƙuri a mu yi shiru Allah zai ji tausayin mu su yi shiru ɗin shekara dubbai sai ce kai mu yi ihu in mu yi ihu ne Allah zai yi tausayin mu to duk dai kowanne suka yi ba wani zai amfane su riga sun wuce wurin amfani tun da ba su karbi wazin annabawa ko malamai ba fazuru awda ta zuru sawa'un alaikum inna ma fi zauna iyaka ana sauka muku ana saka muku ne ma kuntum ta'amaluna abin da kuka aikata a duniya innal muttaqina fi jannatin wa na'im gode wa wara innal muttaqina fi jannatin wa na'im lokacin da kafirai suke shan wannan wahala ta azaba ga yadda ake faɗa musu ku yi haƙuri ko kar ku yi haƙuri a hab lokacin su masu tsoron Allah sun riga sun shiga aljanna tuni innal muttaqina fi jannatin wa na'im suna cikin aljanna da ni'imomi a lokacin da kafirai suke fama da azaba dinnan fi jannatin wa na'im fakihina suna masu jin daɗi bima atihum faqihin bima atihum rabbuhum wa waqihum rabbuhum azabal jahim suna nan suna ta jin daɗi a cikin aljanna suna kakaci suna jin daɗi bima atayhum rabbuhum da abinda Allah ubangijinsu ya ba su na aljanna da kayan cikin aljanna wanda ido bai taba gani ba kunne bai taba ji ba bai taba darsuwa cikin zuciyar dan adam ba faqihi ne bima atayhum rabbuhum wa waqihum rabbuhum azabal jahim ubangijinsu ya riga ya kiyaye su azabar jahannama ba kaman wadancan kafirai ba su an kiyaye su azabar jahannama an shigar da su aljanna ta ni'ima suna nan suna cikin jin daɗi suna kakaji kulu wa shrabu hani'an bima kuntum ta'malun sai ake kamar yadda aka ga wadancan fazuru aw la tazuru sawa'un alaikum su ga wadancan sai kulu wa shrabu hani'an ku ta cin abinci mai daɗi ku rika shan abin sha mai daɗi bima kuntum ta'maluna saboda abin da kuka aikata ake saka muku da wannan din ku ruwa sai wani ma kuntum ta'malun متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بهور عين سنة cikin aljanna suna jin daɗi suna kishin gida ala sururin akan gadaje maskufatin wanda aka yi musu sahu sahu gadajen suna kallon juna dan aljanna baya ganin ƙiyar dan uwansa sai dai fiska suna kallon junansu akan gadaje wanda suke jere suna kallon junansu ala sururin maskufatin wa zawwajnahum bi hurin ain mun mun mun hada su da mata hurin masu kyau inin masu kyawawan ido hurul ini
والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان أولئك ذريتهم وما أتبعهم بعملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين
والذين آمنوا واتبعوا ذريتهم بإيمان ألحقنا بذرياتهم وما علناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين والذين آمنوا wanda suka yi imani mai yawa wata ba su zuriyatun bi imanin suka yi zuriyarsu su ma suka zo suka yi imani amma imanin zuriyar nasu bai kai nasu ba wato manyan mutane suka samu makamin walittaka suka haifi ‘ya'yansu ‘ya'yansu ma muminai ne amma ba su kai makamin su ba cikin wannan walittaka a alhanna bihim zurriyatin sai mu kai musu zurriyarsu su gansu tare domin wadarkul munadun al-ahibbati fautuha idan mutum ya samu abin da yake so ya duba ta ko ina bai ga mutanen da yake so ba to bai ji daɗi ba to sai a ɗaukuce ina matata ina ‘ya'yana ina matana ina ‘ya'yana ina ƙannena ina yayona ai su ma musulmi ne amma ban gansu a nan ba sai a ce kana so ka gansu ne sai a ɗauko su daga daga darajarsu ta ƙasa a hawo da su daraja ta sama ta kakanin nasu saboda kakanin nasu ce ai aikinsu ne bai kai naku ba shi yasa aka bar su inda suke ko kuma kuke nan a wurin aikinku sai manyan su ce ai mun yi aikin ne da mu domin mu domin su gaba ɗaya sai a ɗauko a kawo su ga su ga zuriyarsu saboda su ji daɗi aljanna komai na jin daɗi ake yi wata wani zuriyatun bi imanin alhaqna za mu iska da zurriyatihim kullu mri'in bima kasaba rahin kowanne ne ya zama jingina ga abin da aikata wara mana tun wani ina mai shiga musulunci din ka daga hannunka kai haka kace la ilaha illallah محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن عيسى عبد الله ورسوله abin da ka wada cikin wannan larabci ka ce tun daga zuciyarka har bakin kaya da Allah shi kadai ne shine ubangijinmu shi kadai muke bautawa shine mai sama shine mai ƙasa shine mai komi da kuma shi kadai muke bautawa kai kuma ka yarda annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne manzon Allah ne Allah ne ya aiko shi da wannan addini na Islam kuma kace ka yarda annabi Isa ba dan Allah bane Yesu ba dan Allah bane shine annabi Isa ba dan Allah bane bawan Allah ne manzon Allah ne wanda Allah ya halicce shi da abin mamaki shi annabi Isa bawan Allah ne Allah ya aiko shi kamun annabi da shekara ɗari biyar bayan ɗari biyar ɗin ne aka aiko wanda ya mutu bayansa shi an kawo shi duniya da abun mamaki ne yana da uwa ba shi da uba annabi adam ba shi da uwa ba shi da uba da kalimar kun aka halice shi ba shi da uwa ba shi da uba sai aka yi hawa'u tana da uba ba ta da uwa sai aka yi isa yana da uwa ba shi da uba mu kuma aka yi mana muna da uwa muna da uba ubangiji ya saba duka halittarsa gaba ke da shine makaɗaici ka yarda da abin da ka faɗa ka ce alhamdulillah yanzu ka zo musulmi me sunan kanada ha ha jenis yanzu wani suna kake so na musulmi aliyu ko kowa mana maka murna ba da ali yanzu za ka je ka yi wanka ka wanke jikinka duka ba inda za ka rage har cikin kunnanka ba inda za ka rage wannan irin wanka da za ka yi yau kullum in ka kwanta da matarka yadda ake kwana da mata yadda maza suke kwana da mata to in ka yi haka to dole sai ka yi wannan wanka sannan ka yi alwala sannan ka yi sallah sannan za a koya maka alwala ka yi alwala ka yi sallah muna da sallah biyar kullum yanzu ba za ka sha ruwa ba sai rana ta fare rana ta fadi sai ka sha ruwa kai niyyan za mu karasa wannan azumi tare da kai Allah ya baka dukiya ka fidda zakka Allah ya baka dama ka je haji kuma ba a cin alade musulmi ba sa cin alade kai ma ba za ka ci alade ba muna yi maka murna ku kawo wani abu riga akwai wani abu riga a mota to a dauko a bashi abu riga to ma da wa amdannahu bi fakihatin wa lahmin mimma yashtahun wato wattabatu zurriyatuhum bi imanin alhaqna bi zurriyatihim wa ma aradnahu min amalin min shay'in kuma idan mun jawo musu zurriyan sun zo kusa da su ba fa aikin su ne za mu rage musu don mu samawa a zuriyar tasu a'a cikin fadlan Allah ne za a shigar da zuriyar su zo kusa da su ba ba ba ladan su za a rage ba ladan iyaye ne za a rage don a shigar da ya'yan ko jikokin ba amma ran namu da min shi kullum rin ma ka sabarahi wa amdanna bi baqiyatin wa rahmin ma yashawuna mun ƙara musu da abubuwan jin daɗi iri iri banda wanda aka faɗa na farko wa lahmin da abin jin daɗi na wajen lahmi wa lahmi ɗairi min ma yashawuna da naman cila min ma yashawuna wa amdanna bi baqiyatin wa rahmin min ma yashawuna
يتمتعون فيها كأسا لا يذوقون فيها ولا تأثيم
yatanaza'una fiha kasan la lahu fiha wala tatim kuma suna suna miƙawa juna kofin giya fiha a cikin aljanna la lahu fiha wala tatim ba maganan banza ba zage zage ba maganganun banza ya sha giyar lahira ba tsaya za a yi ta surutu a yi ta zage zage ta za da hankali ba ba maganan banza ba maganan sabo ko da an yi sabon ma ba rubuta sabon a can lahira ba wurin rubuta sabo bane amma dai babu sabo ba maganar sabo za a yi ba ba maganar banza za a yi ba an sha giyar la lagun fiya wala tazim suna suna miƙa wa juna kofin giya suna sha ba tare da suna maganganun banza ba
ولو عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون
يطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون بلدان مخلدون ينسى مارينا الجنة سيسنا ياو duk abin da kake so sai ya kawo maka suna yawo a ciki suna miƙa wa mutane kofin giya suna miƙa musu don fiya ma ya sha'u na khalidina lahum ma yadda'un duk abin da suka ce a kawo wannan yaran za su kawo to su ainihin a mutanen aljannan hawa da yake hawa hawa ne waɗansu abin da suka nema sai a kawo musu waɗansu kuma suke suna son abu sai abu ya zo wa duba alayhim gilmanun lahum ka annahum lulu maknun yaran kai ai da ka gansu da ka ga yara da kayatarwa masu kyau kamar lu'ulu'u ne wanda yake yunƙe a cikin kusfasta don don haskensu
وأقبل بعضهم على wa akbara ba'dhum ala بعض يتساءلون ba'dhin yatasalu suna fuskantar juna suna tambayan juna kai kai wani yaya kai kai wallahi mun keta rijiya da waya ga mu yanzu cikin aljanna ba sauran mutuwa ba sauran mutuwa ba sauran bakin ciki ba kora ba suna ta magana suna ta sun shagiya suna ta zanti ba mutuwa ba rashin lafiya ba bakin ciki ba tsufa ba kora suna ta magana irin wannan yadda za a don suna tambayar junansu
قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشركين قالوا إنا كنا في أهلنا مشفقين a cikin maganganun da suke yi da juna su ce aida muna cikin tsoro muna cikin tsoro ko za a mutu da imani ko ko za a yi mummunar mutuwa ko ko za a sha wahala a siradi ko za a sha wahala wurin hisabi ko za a shiga wuta ne kamun sai an fito a shiga aljanna duk muna jin tsoron wannan gashi duk gaba ke da ba su same su ba, mun tsere musu mun fada cikin aljanna kai mun ji daɗi mun ji daɗi suna ta magana suna irin wannan magana fi ahlina mushfiqina da muna jin tsoro
فمن الله famanna علينا وقنا عذاب السموم Allahu alaina wa qina azabatum Allah yayi mun alherin nasa wa qina ya kiyaye mu da azabar azabar samumi azaban wuta mai shiga jiki Allah ya kiyaye mu ba mu gamu da wuta ba ba mu gamu da kowace azaba ba ga mu mun shigo har cikin aljanna
إنا كنا من قبل إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم na kunna min qablu natuhu annahu huwa albarru rahim Allah da yawan alheri yake Allah da yawan jin kai yake a duniya kullum muna roƙonsa rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar Allah kiyaye mu azabar wuta Allah kiyaye mu azabar gashi kuma ya yadda ya kiyaye mu azabar wuta inna kunna min qablu nad'uhu a can duniya muna roƙon Allah annahu shi Allah huwa shine albarru mai yawan alheri arrahim mai yawan tausayi gashi ya kiyaye mu azabar wuta ya shigar da mu aljanna da sa da mu alhamdulillah ha mhm mhm mhm mhm na'am to to a ai iya irin da ya mutu na azumin sa da sallar sa dun sun kare
akan Yazid bin Muawiya na a ce masa yaya to abin da Yazid ibn Muawiya wani mutum ne wanda yake mugu domin shine ya baiwa jadatu kuɗi akan ta kashe masa Hassan mijinta ta karbi kuɗi kuwa ta ba Hassan guba Hassan ya siya ya mutu shi Yazid ibn Muawiya shine ya tura yaƙi suka je suka kashe Husaini a Karbala da ƴan uwansa don mulkin duniya shi wannan shi na kiransa Yazid ibn Muawiya mugun mutum ne
Allah zai tambaya ta uku Hmm.
tambaya na cewa mutum ne wai ke sallar tarawih Hmm.
amma idan ya raka biyu zai sallama sai ya raka a hutu ne ya sallama na iya yi raka biyu ai ba ba zai sallama ba to raka raka a hutu bai sallama iya yi bai laifi ba dama raka biyu aka ce ai sallama don ya ƙara raka biyu bai sallama ba yi ba komai kullum dai raka biyu ya zauna in ya yi sallama ma shi kenan haka ake so in bai sallama ma in ya sake zama na biyu sai ya yi sallama
sai kuma yana cewa mutum ta- sallar eh, shafa'i da wuturi Hmm.
wai mutum ne ya tashi yin shafa'i da wuturi Hmm.
sai ya kawo raka a hukun gaba ɗaya sannan ya sallama Eh, ina ce ya zauna a raka biyu da ya raka biyu ya zauna sai ya kawo bai sallama ba sai ya kawo raka ɗayan sannan ya sallama na shi kenan to ina mai karɓar musulunci mace ta daga hannunta haka ce la ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wa sallama ashhadu anna isa abdullahi wa rasuluhu abinda kika faɗa cikin wannan larabci kin je kin tabbata tun daga zuciyarki har bakinki Allah shi kadai ne shine kadai ubangijinmu da muke bautawa shine mai sama shine mai ƙasa shi yayi mu shi yayi kowa kuma shine ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da wannan addini na Islam wanda muke yi bawansa ne manzonsa ne annabi Muhammad kuma kin ce kin yadda Yesu ba dan Allah bane annabi Isa bawan Allah ne manzon Allah ne wanda Allah ya aiko shi kamun annabi Muhammadu da shekara ɗari biyar amma shi an kawo shi duniya da abin mamaki ne ya zo duniya ba shi da uba sai uwa Maryam kamar yadda Allah ya yi annabi Adam ba shi da uwa ba shi da uba kamar yadda Allah ya yi Hawwa'u ba ta da uwa sai uba ya yi mu kuma muna da uwa muna da uba zamowansa ba shi da uba din nan ba zai mai da shi dan Allah ba dukkan ma gaba daya ai daga Allah muke uban mu ba shi ya halice mu cikin uwar mu ba Allah ne ya halice mu cikin uwar mu in yadda da abin da ya gaba da in yadda yace alhamdulillah ya- yanzu kin zama musulma in kin zo musulma za ki je ki wanka idan kin yi wanka akwai sallah biyar za a koya miki kin yi aure tana da miji to za ki za ki Allah ba ki miji mutumin kirki in kin yi aure irin wankan da zaki yanzu nan in kin yi aure mijinki ya kwanta da ke yadda maza suke kwana da mata to sai kin yi irin wannan wanka sannan ki alwala sannan ki sallah akwai wani jini da yake zuwa wajen manyan mata kowane wata suna ana kiran su jinin haila wannan jinin in ya zo ba a sallah a lokacinsa ba a azumi in azumi ne ba a kwana da miji a lokacinsa sai ya yanke ai wanka irin wankan da za a yi na yau din nan sannan a koma wa sallah a koma wa azumi in lokacin azumi ne a koma wajen miji kuma ba a shan ba a cin naman alade ya sunan ki na da sunan ki na da eh hanjala yanzu mene ne sunan ki wani suna ke zo na musulmi khadija zan khadija Allah ba ki dukiya ki yi zakka Allah ba Allah ba ki dama ki ki je haji a barka ne sallallahu alaihi wasallam in mun miki murna alhamdulillah ka ji ga mu da ji iyayen mu aje aje a bata zani a dauko zani a mota ba Allah ji ga mu Allah ji iyayen mu iyayen iyayen mu da malayen mu da malayen mu da mun da ka kawo je mun da alheri Allah ba mu lafiya Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah ke mana addinin mu Allah ke mana mutuncin mu Allah ke mana mutanen mu Allah ke mana mutanen mu Allah ke mana kasar mu Allah sa mu zauna lafiya Allah ya yi dukkan fadawa Najeriya Allah saukar da albarka Najeriya mutum ma addu'a mu Allah biya bukatun mu Allah biya bukatun su Allah ba mu alherin duniya da lahira Allah ke mu sharrin duniya da lahira albarka ne da Allah da sunan Rahman Rahim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون الحمد لله